الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci’ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a safiya ta lahadi a yau muna takwas ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da a 31 ku 31 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 23 a cikin karatun littafin al'aqidatu tahawiyya wallafar al-imamu abu ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Dahawi Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi darasinmu na satin da ya gabata muna kan lamba ta hamsin da biyar inda malam yake mana bayani akan yadda za mu mu'amalanci alkur'ani da malam yake cewa wala nujadilu fil qur'an malam yace ba za mu yi jayayya game da ayoyin alkur'ani ba wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin sannan kuma za mu shaida mu yadda cewa alkur'ani magana ce ta Allah ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin wadda ya saukar da alkur'ani bisa umarnin Allah shine mala'ika jibrilu ruhi amintacce fa'allamahu sayyidal mursalin muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajma'in sai ya karantar da shugaban manzanni annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa kalamullahi ta'ala alqur'ani littafin allah maɗaukakin sarki ne la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin babu wata magana daga cikin maganganun halittu wadda zai kama da alqur'ani ko yayi daidai da alqur'ani wala naqulu bi khalqihi sannan ba mu cewa alqur'ani halitta ne wala nukhalifu jama'atal muslimin sannan ba za mu saba ma jama'ar musulmai da ittifakin musulmai akan cewa alqur'ani maganar Allah ne ba halittar Allah ba saboda haka alqur'ani a magana ce ta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda a baya mun wuce inda malai mana bayani akan wa annal qur'ana kalamullah minhu bada'a bila kayfiyatin qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية من دي cewa a wancan gabar cewa maganganun mu mutane halitta ce amma alqur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah ba ce saboda haka alqur'ani magana ce ta Allah subhanahu wata'ala wannan kuma yana tabbatar mana da siffan Allah maɗaukakin sarki ta magana kamar yadda Allah yake ambatawa a cikin alkur'ani wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mana wannan na tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wata'ala yana magana tunda yace fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganan Allah subhanahu wata'ala har sai ya saurari maganan Allah madaukakin sarki saboda haka ba za mu ce alqur'ani halittar Allah bace abinda za mu ce shine alqur'ani maganan Allah ne kamar yadda al-imam Abu Dawud as-Sajistani yake faɗi a cikin manzuman sa ta ha'iya yana cewa wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidhalika danil atqiya'u wa afsahu wala taku fil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'u li jahdin wa asjahu wala taqul al qur'anu khalqun qara'tuhu qara'tuhu fa inna kalama allahi bil lafzi yudahu yana cewa wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina cikin aƙidar mu ta ahlus sunna ita ce ka ce maganar Allah mamallakin mu ba halitta bace bizalika danal atqiya'u wa afsahu wannan shine abinda magabata masu tsoron Allah wanda suka fika takawa da tsoron Allah shine abinda suka yi addini akai tun daga kan sabai har zuwa ƙasa wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ilan kama qala atba'un li jahmin wa asjahu kar ka zama mai tawakkufi akan Qur'ani ka ce to ni dai ban ce Qur'ani halittar Allah bace ko ban ce Qur'ani ba halitta bace ka ce wai kai kana tsakiya Qur'ani ba halitta ba ba kuma magana ba kai dai baka ce wannan ba kuma baka ce wannan ba to malam yace kar ka zama mai irin wannan aqidar wala taqulil qur'anu khalqan qal khalqun qara'tuhu fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu kar ka ce alqur'ani da na karanta din nan halitta ce domin maganan Allah ana bayyana shi ne ta hanyar lafazi saboda haka a alkur'ani maganan Allah ne subhanahu ta'ala ba halitta ce daga cikin halittun Allah madaukakin sarki ba Allah ta'ala ya samu dace zamu tashi inda malam yake cewa wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu ba za mu kafirta mu ahlus sunna wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin ba ma kafirta wani daga cikin ahalul qibla shine wanda muka wuce a baya inda yake cewa wani sammi ahla qiblatina muslimina mu'minina ma damu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tarifina wa lahu bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqin duk wanda yake wato tafiya akan aqidar gaskiyar sakon manzon Allah gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata annabi a duk labarin da ya bayar to mu a wajen mu wannan musulmi ne shi mumini to shine malam yake cewa duk wanda yake kan alƙibla ta musulunci a matsayin shi na musulmi kuma mumini ba za mu kafirta shi dan ya aikata wani zunubi ba malam yastahillahu matukar ba halatta zunubin yayi ba matukar ba ya nemi ya halatta zunubin bane ma'ana idan mutum ya aikata wani zunubi to ba za mu ce wane kafiri ba ne saboda ya aikata zunubi sai in ya nuna cewa a fahimtarsa zunubin halal ne to sai mu ce wannan ya ta ayoyin ƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk abin da kaji an ce maka zunubi ne to ya nuna Allah ya hana kenan to kaga ko duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta ai ya zama kafiri me ya kafirta shi shine ya ta ubangiji ubangiji ya ce haram ne shi kuma ya ce me shi kuma ya ce halal ne kaga wannan ya wato fita a musulunci kenan ya zama kafiri sanadiyar wannan da haka malam yace wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu a abin da ya kamata mu sani shine kafirta musulmi da kuma aikin da mutum zai a kafirta shi wato babi na takfir babi ne wanda yake mai girma wanda fitintunu suna yin yawa a kai sannan kuma ana samun rarrabuwa da kuma tunane-tunane daban-daban da ra'ayoyi daban-daban a kai akwai waɗanda suna zaƙewa wajen kafulta musulmi kamar hawarijawa wadda su in mutum ya aikata zunubi to yana yin zunubin to kawai ya fita musulunci ya fita musulunci kaga ko aka bi wannan aqidar in ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa fita zai a musulunci kowa fita zai eh din har sahabbai har sahabbai suna yin zunubi ba masumai bane su illa iyaka adilai ne su wane ne adilin mutum shine wanda alheransa suka rinjayi sharrinsa mai yiwa kafin yayi sharri daya yayi alheri goma to kaga in an zo in za a yi adalci to sai a ce wani adili ne sai a fi kallon bangaren alheransa sama da bangaren sharrinsa saboda alheran sun ninninka sharrin a yawa muna fahimta ku saboda haka a wannan su ne na farko su wannan sun bata da su ce duk abin da mutum ya aikata na zunubi to yana aikatawa shikenan ya fita a musulunci ya fita su ne khawarijawa wanda muka fi sanin su a yanzu da yan boko haram kaga su ai aqidan yan boko haram zunubi yana iya sawa ma saboda mutane suna aikata wani abu a zo a same su suna sallah a dasa musu bom a kashe su saboda suna ganin jinin su ya halatta suna ganin jinin su ya halatta bayan ma sun zama kafirai to kafircin su ma ya halatta jinin su sun zama halalud dami halalud dami wal mal akwai kuma waɗanda su kuma a sun yi sanyi da yawa su ne kamar murji'awa da jahmiyawa masu fahimtar cewa duk sanda mutum ya faɗi la ilaha illallah to duk abin da yi bai taɓa masa imaninsa ko me yayi bai taɓa mai imaninsa da haka sanda mutum ya faɗi la ilaha illallah a wajen su to yayi caji ne full battery to har abada kuma wannan cajin ba zai yi low battery ba ba zai yi kasa ba eh kago dama a duniya ba a taba samun wani battle din da yayi full yayi caji 100% full battery kuma bai low battery ba a taba samu ba yadda kaga battery din waya yana sauka daga 100 ya koma 70 a kara masa ya kara koma 100 haka imani yake haka imani yake yakan zama 100 ya kuma sauka sannan ya kara sama sannan ya kara sauka haka imanin mutum yake haka imani yake saboda haka wani imanin san yakan yo kasa yayo kasa yayo kasa har ya koma 0% to yayi shutdown kenan wannan bai da imani gaba daya wani imanin sa 10% ne wani imanin sa 20% ne haka haka haka haka saboda haka wani yau yadda ka san yanzu wayarka tana 100% zuwa an jima za ta iya komawa 80 ta koma 70 ta koma 50 to haka imani yake yanzu nan kana 100 za ka koma 90 ka koma 70 daga nan ka dawo 50 ka yi kasa in Allah ya taimake ka sake haurawa haka imani yake to wannan ita ce ahlus sunna kenan suna tsakiya ne ba a kafulta mutum saboda ya aikata zunubi ba kuma a cewa duk zunubin da mutum ya aikata ba zai kafulta ba ba a cewa duk zunubin da mutum ya aikata ba zai kafulta ba to anan ne wasu daga cikin malamai suke faɗi kamar yadda na ambata wasu sun kasu gida uku wasu suna cewa duk zunubin da mutum ya aikata gaba ɗaya ba za mu kafulta shi ba kowane irin zunubi tare da cewa ai a cikin musulmai akwai munafukai wadda su kafircinsu ma ya fi girma sama da kafircin yahudawa da nasara saboda su yahudawa ai sun bayyana cewa su ɗin kafirai ne ƙada'an su kuma munafukai me suka yi shine sun bayyana imani sun kuma ɓoye mai kafirci wannan kuma ya fi girma ya fi girma to kaga wannan a fahimta ce ta ta kuskure sannan akwai waɗanda suka zaƙe kamar yadda na ambata wajen kafirta mutane da mutum ya aikata wani zunubi sai su ce to a wannan kai ai ya kafirta ya fita a musulunci to akwai kuma ahlus sunnati wal jama'a su ne waɗanda idan mutum ya aikata zunubi sai su tsaya su kalli zunubi akwai zunubin da in ka aikata shi ko baka ce halal bane ka zama kafiri kamar yanzu mutum yayi ma wani Allah sujada kaga wannan ai zunubi ne ko ko da ya yadda cewa wannan abin da ya yi shirka ce to ya zama kafiri ya kafulta ya kafulta a domin yanzu misali ka kaddara ma cewa bai san abin da ya kafirci ba ne yanzu idan mazinaci ya zo ya tuba bai san cewa zina haram ba ne misali sai ya tuba tuba zai yi kawai ko kuma sabon kalmar shahada za a ba shi zai tuba ne kawai ba idan aka samu wani ba ma guje a ƙauye bai san cewa tsafi da surkulle da wane ne haramun ba ne sai zai tuba yanzu wanda mai za a masa za a ba shi sabon kalmar musulunci ne a shekinan kaga akwai zunubin da rashin saninsa ba uzuri ba ne na mutum ya zama ba kafiri ba ba mu fahimta ba yanzu shi wancan da yake shirka yana tsafi yana surkulli yana kaza yana bugun kasa yana duba yana kaza bai san cewa haram ba ne mai yiwuwa ma musuluncin bai je masa ba amma a mahangan musulunci sunan shi mai sunan shi kafiri wannan kuma musulmi ne shi amma karatunsa bai iso cewa shan giya ko zina haram ba ne kuma yana yi saboda ka yanzu wannan a mahangar musulunci sunan shi mai musulmi yau in ya ce ya tuba ya zo aka masa wa'azi ya tuba shi kenan ya ci gaba da musuluncinsa wannan kuma yau in an je an masa wa'azi ya tuba to sai a bashi sabon kalma ashe abin da so nuna mana shine akwai zunubin da in mutum ya aikata shi ko da kuwa a ce bai halatta shi ba ya zama kafiri kamar shirka shirka mutum in yi shirka yayi ma Allah tarayya yayi sujada ma wani to ba zai ce ai ni ban ce sujada ma wani halal bari da haka ni ba kafiri bane bi mujarradin yayi ma wani sujada ya fita musulunci muna fahimta ku saboda haka in aka ce ba mu kafirta wadda yake cikin musulunci saboda wani zunubi to shine ma malam mai sharhi ibnu abil izil hanafi yake cewa ba kowane zunubi bane za a ce ba za a kafirta wanda ya aikata shi ba ba kowane zunubi bane shine kamar yadda yace tunda malam yace malam yastahillahu yace wannan ishara ce zuwa ga malam yana nufin cewa abin da yasa yace ba za mu kafulta ɗan musulmi saboda ya yi wani zunubi ba abin da yake nufi shine zunubi na aiki ba zunubi na ilimi ba domin zunubi na aiki yana iya yiwuwa mutum ya aikata shi ba tare da ilimi ba yana iya yiwuwa mutum ya aikata shi ba tare da ilimi ba saboda in ya ce malam yastahillahu matukar bai halatta shi ba ya aka yi halatta shi ne ya san cewa haram ne amma kuma ya halatta kamar yanzu misali ina ka samu mutum na shan giya sai aka ce baka san shan giya haram ba ne sai ce ban sani ba wallahi ban sani ba to yanzu wannan abin da za a yi shi ne sai a karantar da shi ko sai a ce masa shan giya haram ne amma aka samu wani aka ce baka san shan giya haram ba ne sai ce wallahi na sani ka yadda haram ne ya ce eh wallahi ya yadda haram ne kawai dai ba zai iya bari ba ne yanzu wannan sai a masa wa'azi ya yi zunubi mai girma to amma sai aka samu wani aka ce me yasa kake shan kake shan giya yace shi a wajensa shan giya halal ne baka san ayoyin qur'ani sun haramta bane yace wallahi ya sani baka san hadisan manzo Allah sun haramta shan giya bane yace wallahi ya sani to me yasa kake sha kawai su waɗancan ayoyi da hadisan da suka zo da haramcin giya ne bai yadda da su ba kawai shi kawai giya halal ne a wajensa to yanzu kaga wannan ya sha giya kuma ya halatta giya din muna fahimta ku saboda haka a fahimtar malaman sunna wannan ya zama kafiri me yasa saboda ya ƙaryata nassoshin alkur'ani da hadisi haka ya kafirta ya fita ya gamsu ya yadda Allah ya ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya ce ku nisanci giya ku nisance ta ba fa cewa kai karkusha ba a'a ku nisance ta an wuce matakin karkusha cewa kai ku nisance ta karin ma ku bari wata alaka ta hada tsakanin ku da giya fajtanibuhu ku nisanci giya la'allakum tuflihun ya san hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah ya ce Allah ya tsine ma giya ya tsine wa mashayin giya Allah ya tsine ma giya ya tsine wa mashayin giya ya tsine wa mai sai da giya ya tsine wa mai sayo giya ya tsine wa mai tatso giya ya tsine ma dan dakon giya ya tsine ma teburin da aka daura giyan akai ya tsine ma kofin da aka zuba giyan a ciki Allah maɗaukakin sarki ya tsine ma mai sabin ɗin giyan wanda ke zuba wa mutane giyan da za su sha wanda ya sa tatso masa giya shi ma Allah ya tsine mishi albarka mutum goma abubuwa guda goma ya karanta wannan ya gamsu ya yadda amma ya yi kuma a aƙidar sai yana jin cewa wannan maganar da manzo Allah ya faɗa tatsuniya ce ko shafa labari shi shi bai yadda ba kaga wannan ya kafulta muna fahimta ku to saboda haka shi yasa malam ya ce ba ma kafirta wani cikin musulmai da wani zunubi matukar ba wai ya halatta zunubin bane ba wai ya aƙidanci ya ƙudilci halaccin zunubin bane to wannan a wannan ba za mu ba za mu kafulta shi ba to illa iyaka a kamar yadda Uh, imamu ibn abil izin hanafi ya ambata cewa wa aidan fala khilafa bainal muslimina anna ar-rajula law azhara inkara al-wajibati az-zahira al-mutawatira wal muharramati az-zahira al-mutawatira wa nahwu dhalika fa innahu yustatab idan mutum ya bayyana inkarin wajibai waɗanda suka bayyana suka zo ta hanyoyi mutawatirai kamar sallah kaga ai sallah wajiba ce wajibcinta ya zo ta hanyoyi daban-daban ayoyin alkur'ani hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ganshi baya sallah sai aka ce wani me yasa baka sallah sai ce haka kawai ne baya ka yadda sallan wajiba ce akan ka yace ya yadda to me yasa baka yi kawai bai ga dama ba kaga wannan yayi kabira babba cikin laifuffuka manya amma sai aka ce wani me yasa baka sallah ne ce to ai sallan nan ba dole bane ce a to amma ga ayoyi da hadisai da suka zo suka ce sallah dole ne yace eh duk da haka amma shi a fahimtansa sallah nan ba dole bane sallah nan ba wajibi bane kaga yanzu ya karyata me ya karyata qur'ani da hadisi ko kuma an ganshi yana zina ce wani me yasa kake zina yace wallahi kawai baka yadda haram bane yace wallahi ya yadda haram ne amma me yasa kake zina ce to me yasa ba zai ba shi a wajensa zina halal ne to amma ya zaka yi da ayoyin qur'ani da hadisai da suka haramta ce duk wannan rabu da su kawai kaga wannan ya kafurta to yanzu shine malam yace fa innahu yustatab sai a kama shi sai a daure shi sai a ce an baka kwana uku ka tuba shine istataba kenan yustatab sai a ce an baka kwana uku ka tuba kullun za a zo a bude shi da safe a ce ka tuba ka janye ya ce a'a a sake rufe shi da yamma ma haka to yace fa in taba in ya tuba gabanin kwana uku shikenan wa illa qutila kafiran murtaddan in bai tuba kuma sai a kashe shi a matsayin kafiri wanda ya ridda wanda ya ridda saboda shi addinin musulunci yana da ka'ida ka'idar ita ce ba a tilasta maka ka shigo amma in ka shigo ba fita wannan ita ce ka'idar musulunci ba dole ne ka shigo musulunci ba in baka so eh in ka zabar maka kanka makoma wutan jahannama aljanna ba dole ne ka shige ta ba ba ba dole ba dole ka shiga aljanna ba saboda haka in ka shiga musulunci ba za ka fita ba zaɓin ka ne wannan in ka ga dama zaɓar mu kanka wutin ka ga dama zaɓar mu kanka aljanna shine ma'anar la ikraha fid din amma in har ka shigo musulunci in har ka shigo to ba fita ba fita in ko ka fita to za a kamo ka a kashe ka din ka yi wasa da addinin musulunci ka ɗauki aƙidar a kafiran makka da suke cewa da Allah yake cewa qalat ta'ifatu min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wasu cikin ahli alkitabi suka tara ɗan uwan suka ce da safe ku je ku ce kun karbi musulunci da yamma kuma ku je ku ce kun fita menene makasudin haka suka ce saboda waɗanda ba su shiga ba za su ga ah to alhaji wani faɗa zai ya ce ya musulunta yanzu kuma ya fita kai duk yadda aka yi bayan ya shiga musuluncin nan ya gano musuluncin nan akwai cogi a ciki shi yasa ya fita mun fahimta ku saboda haka sai su ce to abin da za a yi shine yanzu yanzu nan kuje kuce kun musulunta an jima kuma kuje kuce kun fasa musulunci eh yanzu nan kuje kuce kun musulunta an jima kuma sai kuce kun fasa to kaga wannan musulunci bai da wannan tsarin ba musulunci bai da wannan ba to anan daidai wannan gabar akwai tambihi da nake so da yi mana musamman akan abin da yake yawo yanzu tsakanin mutane cewa wai ana yawo ana bin kan mutane a daina kafurta musulmi a daina ce ma wani kafuri a daina kaza a daina kaza a daina kaza a matsalan da mutane suka kasa fahimta shine shi musulmi wanda yake amsa sunan musulunci shine wanda ya tsayu akan bautan Allah shi kadai bai yi ma Allah tarayya ba wannan shine musulmi wannan shine musulmi amma wanda ya itikadin cewa akwai wani abin bauta da ya cancanta a bauta mishi koma bayan Allah tun daga kan annabawa har ƙasa to wannan dama automatic ba musulmi bane shi dan ya warware la ilaha illallah mun gane ko ya warware la ilaha illallah wanda ake ce kar a kafulta shi dan yayi zunubi mu fahimci wannan da kyau shine wanda yake tsaye akan tauhidi akan bautan Allah shi kadai to wannan shine musulmi mumini to din ya aikata wani zunubi ba a kafulta shi ba a kafurta shi amma wanda ya aikata zunubin da ya fidda shi a musulunci to wannan dama already ya riga ya fita to shi yasa nake jan hankalin mutane masu yawo suna ce a daina kafurta mutane a'a ba cewa za ku yi a daina kafurta mutane ba cewa za ku yi mutane su daina kafurci ba shi kenan ba an gama duk wanda bai kafurci ba ko wanda zai kafurta shi ba wanda zai kafurta shi babu kuma abin da zai daure maka kai akan masu neman wai a zo a daina kafulta mutane a daina kaza su ba wai abin da suke so a wannan haɗin kan shi ne ba su mushrikai yan bid'an ne za su daina bayyana kafirci ba a'a mu masu cewa kafirci ba kyau mu ne za mu daina shi ne ma'anar neman haɗin kan da ake yi ba wai su masu kafircin su daina ba a'a wannan ba damuwarsu ba ce mu da muke cewa kafirci ba kyau bautan shehunnai ba kyau bautan annabawa ba kyau bautan waliyai ba kyau mu da muke faɗin haka to mu ne wai zamu daina shine haɗin kan da ake nema saboda haka su su zo su bayyana su izharin kafircin su su ɗauki matsayin Allah su ba shehunnai su ɗauki matsayin Allah su ba waliyai wannan shine abin da suke so mu kuma da muke cewa wannan shirka ce wannan kafirci ne mu kuma mu daina mu yi shiru kaga wannan ai babu adalci a ciki wannan ba adalci a cikinsa babu adalci saboda haka in ana so mutane su zauna lafiya kar a yi kar a ce ma wani kafiri kar a ce ma wani kafiri to mutane su daina kafirci mutane su daina kafirci amma yaushe kake tsammanin qur'ani ya kafirta mai Allah uku laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha qur'ani ya kafirta wanda yace annabi Isa Allah ne لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم amma kuma wani ya zo ya ɗauki matsayin Allah ya ba wani shehi kuma ya yi itikadin cewa wai kowa Allah ne komai Allah ne kuma a ce wannan kan na ce masa kafiri din ya ce la ilaha illallah me yayi a baki Allah ɗaya ne a zuciya fa komai Allah to wannan menene bambancinsa da Abdullahi bin Ubay bin Salul me bambancinsa da su me bambancinsu da idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ai babu bambanci tsakani babu bambanci babu eh har da ji shi jagoran tafiyar hadin kai wai tsakanin musulmai wai yana cewa wai wai an yadda wai in kai kowa yayi karatun sai faɗi abin da yake cikin littafinsa ko da wani aiki ne ka ce kaza kafirci ne wai amma sai dai ka faɗi kafircin mu'taqad kar ka faɗi kafircin mu'taqid me yake nufi shine yanzu in ce sujjada ma wani Allah kafirci ne amma wanda ya sujjada ma wani Allah ba kafiri bane shi a yanda na ji kun shiru na san lissafin ma bai kama hankalinku ba ko yawwa in ce bautan wani Allah kafirci ne amma wadda ya bauta ma wani Allah ba kafiri ba ne shi to me aka yi kenan tafka da warwara ai in har na gamsu bautan wani Allah kafirci ne to dole fan yadda min babi aula duk wanda ya bauta ma wani Allah ya zama kafiri wannan ita ce maganar gaskiya ita ce maganar gaskiya sannan ha to mecece fa'idar na ni in ce a kafirta aƙida kar a kafirta wanda yake kan aƙida me fa'ida tsoron me nake ji tsoron me nake ji kenan tsoro ne yake ji akan cewa a cikin aƙidunsa akwai aƙidun kafirci saboda haka in an zo sai a ce aƙidan ce kafirci amma shi mai aƙidan ba kafiri bane shi sai a ce aƙidan ne kafirci amma shi mai aƙidan ba kafiri bane shi kaga wannan ai babu hankali a ciki kamar yanzu misali sai wani ya zo wucewa nan sai ya ce an masa wahayi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wani ya shigo masallacin ne same mu ya ce yanzu yanzu nan ya gamu da mala'ika Jibril ya kawo masa wahayi dan girman Allah me zamu yi da shi zamu karba abin da ya zo da shi a wajen mu wannan kafiri ne to meye marabansa da wanda ya shiga daki ya fito ya ce an kawo masa wahayin salati me bambancin su wallahi duka ɗaya ne ba su da bambanci ba su da bambanci domin yayi ikirarin annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka a wajen sa Qur'ani ƙarya ne dan Allah cewa ya ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin manzo Allah shine cikamakon annabawa ba wani annabi bayan shi babu kuma wadda ake ma wahayi wahayi na wahayi a kawo masa sabon shari'a in ba annabi ba in ba annabi ba eh kar wani ya ce Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi ko wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun wannan wahayi ne na ilhama aka yi musu akan wani al'amari na rayuwa amma ba wahayin addini ba ba wahayin addini ba dai in har Allah na iya zaben wani ba annabi ba ya masa wahayin addini to ba fa'idan turo annabi ba fa'idan turo annabi saboda za a iya yi ma wasu wahayi to in har an yi ma wasu wahayi to shi wahayin da aka yi ma annabi me matsayinsa ina matsayinsa yake saboda haka abu ɗaya ne zai haɗa kan musulmai wallahi abu ɗaya ne shine a dawo zuwa ga bautan Allah shi kaɗai. Tun mai bautan wani Allah ya ajiye. Allah ya faɗa ya ce, Ƙul ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin, sawa'in bainana wa bainakum, Allah na abu da illallaha, wala nu shirika bihi shay'an, wala ya takhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun. Allah ya ce ka ce da su ya ku ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin, ku tawo mu haɗu akan wata kalma wadda wannan kalmar sawa'in bainana wa bainakum malamai suka ce ai mustawiyatin bainana wa bainakum kalmar ita ce za ta daidaita ta haɗa tsakaninmu da ku kanmu ya haɗu mecece wannan kalmar a haɗu a haɗa wani forum ko kuma a dinga bin kan malamai ana neman haɗin kansu ba shi bane ba sai an bi kan malamai an nemi haɗin kai ba me zai haɗa kai Allah ya ce Allah na abu da illallah kar mu bauta mu kowa in ba Allah ba duk mai bautan wani Allah ya aje in ka aje bautan wani Allah ba sai ka bi kan malamai kana neman a haɗa kai ba kai zai haɗu kai zai haɗu wala nushrika bihi shay'an kar mu yi ma Allah tarayya wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu ya riki sashi a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah idan mun yi haka mun rike wannan Allah ya ce to wannan zai sa mu haɗu mu zama ɗaya kanmu ya haɗu amma bin can ofis ɗin malam wane da bin can ofis ɗin malam wane da bin can ofis ɗin malam wane a je a nemo haɗin kai wannan sunan shi haɗin baki haɗin baki don shi haɗin kai a aikace ake ganin sa ba a baki ba a aikace ake ganin shi saboda haka a maganar masu bin kan mutane suna cewa a haɗa kai tsakanin musulmai a daina zagin juna musulunci dama bai koyar da zagi ba eh amma akwai inda musulunci ya kafulta su eh akwai inda musulunci ya kafulta su har wasu ma cikin ahlus sunna ma sun rudi sun rudi da wannan magana eh saboda a mun ce wannan majin da ake so a yi munafunci ne wai sai wani ya ce wai bai kamata mu ce munafunci wai saboda me wai saboda ai waɗanda suke cikin wai iyayen wasu ne ha to dan iyayen wasu ne sai aka yi Abu Jahalin ba uban wani bane shi Abu Lahabin bai da yaya ne kasantuwar yana da yaya ya hana Allah ya saukar da aya a cikin Qur'ani ai ta karanta har ran tashin kiyama cewa dan wuta ne shi saboda yana da yaya shi uban wani ne ina ruwan musulunci da wani uban wani ne duk da yake sun neman ma 'ya'yansa mutunci baya so a soke shi sai ya tsare sai ya tsaya akan musulunci musulunci ba ruwansa da kai da kai uban wani ne ko kai dan wani ne ko kai waye ko kai waye ba ruwan musulunci da wannan abdullahi bin ubay bin salul ba uban wani bane shi cikin 'ya'yansa ba akwai abdullahi ma sahabi ba wanda sanda zai mutu ya nemo ya ce ya rasulallah babana zai mutu ka zo ka tsaya a kansa kafin manzo Allah ya isa ya rasu ya ce ya rasulallah ka taimaka ka zo ka yi mishi wanka ka kawo mayafinka a lullube shi a cikin mayafinka saboda mai yiwa ya samu rahaman Allah aka gama ya ce ya rasulallah ka taimaka ka mai sallah sayyidina umar ya ce awa ya rasulallah ya za ka yi ma wannan munafikin sallah aka zo ya ce ya rasulullah ka taimaka a raka shi makabarta ka tsaya kan kabarin ka masa addu'a annabi ya tsaya daga hannu zai masa addu'a sayyidina umar ya ce ya rasulullah a kuma wannan munafikin za ka yi addu'a manzo Allah ya ce umar ai Allah bai hana ni ba ya ce da in zan yi saba'in ba zai karɓa ba to da na san in nai sama da saba'in za a karɓa ya ce wallahi zan yi yana gama sai ga Allah ya saukar da aya da zafi zafinta wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala kabarihi daga yau kada wani daga cikin su ya sake mutuwa ka je ka tsaya a kansa kamar sallah ko ka tsaya kan kabarinsa ka yi mishi addu'a kaga cikin ƴaƴansa ma har da sahabi amma kullun ana karanta wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim wannan ayar da shi take yi Allah ya riga ya tabbatar cewa ya masa alƙawarin azaba azaba ma mai girma tun a nan duniya tun a duniya saboda haka maganin a ce wai a daina kafurta mutane a daina cewa wane da wane kafuri ne mutane su daina rudan kansu da wannan su daina rudan kansu da wannan don in ba rami mai kawo maganar rami ni yanzu a matsayina na ahlus sunna zan damu in fito ina ikirari ina yawon cewa ya daina cewa musulmi mutane kafuri hakan zai dame ni ba abin da zai dame ni saboda na tabbatar ina da yaƙini ba wata aƙida ta guda ɗaya da za kalle ta kace kafirci ne babu babu amma wanda ya san cewa aƙidansa cike yake da kafirce kafirce shi yake tsoron a ce masa kafiri saboda ya san an titse shi ba zai iya karewa ba amma ni yanzu duk aƙida da ka sani cikin aƙidun ahlus sunna wanda kake ganin cewa kafirci ne ka bujiro da shi ka kawo shi wannan shine abin da zai haɗa kan musulmai mu zo mu haɗu yanzu mu ce to wannan ahlus sunna ne wannan yan bid'a ne ku yan bid'a muna tuhumar ku da cewa akwai kaza kaza kaza kaza kaza kaza cikin aqidun ku kafirci ne ku kare shi ku bayyana mana me dalilan ku ba ku iya bayyana dalilai ba ya tabbata cewa aqidan kafirci kenan kuke kai ku ahlus sunna muna tuhumar ku cewa akwai kaza kaza kaza kaza cikin aqidun ku kafirci ne ku bijiro mana da shi mu ba ku hujjoji gamsassu shikenan sai a zauna wannan wanda yake kan aqidan kafirci a bayyana mishi ya sauka ya dawo kan aqidan tauhidi da sunna idan mu ne muke kan wata aqida wanda muke mata kallon ita ce aqidan tauhidi da sunna alhali kafirci ne ku bayyana mana hujjoji qur'ani da hadisi mu fahimce ku mu sauka kanta mu dawo kan aqidan daidai wannan shine to amma a ce a je a ci gaba da zama wai kowa ya ci gaba da tafiya akan aqidansa amma kar a kafirta kowa to ai wannan taɗi ne wannan ai taɗi ne taɗi ne eh shi yasa wani wanda yake cewa wai su dama haɗin kan da aka koyar da su wai shine haɗin kan teburin abinci ba haɗin kan kwanan abinci ba ma'ana shine menene haɗin kan kwanan abinci shine a zo a ce a ce a kwano ɗaya ma'ana a zo a haɗu a aƙida ɗaya aƙidan bautan Allah shi kaɗai aƙidan bin sunna tsantsa to su wannan ba shi aka koyar da su ba me aka koyar da su shine aqidan teburin abinci a zo a haɗu a ce duka musulmai ne mu amma kowa ya aqidansa saboda kamar aqidan teburin abinci ne wannan ya kawo naman rago ya ci wannan ya kawo naman jaki ya ci wannan ya kawo naman saniya wannan ya kawo naman alade kai mai naman rago karka cewa mai naman jaki dan me kai ne ma mai naman saniya karka cewa mai naman alade dan me kawai a bar kowa ya nashi to wai wannan shine aqidar da ake so a tafi kai a zo a hadu a ce duka musulunci ne kai mai Allah daya karka cewa mai komai Allah dan me kai mai bautan Allah karka cewa mai bautan shehunai dan me a tafi a haka saboda ka su ba su yadda a ce a zo a haɗu akan aƙida ɗaya ƙur'ani da sunna ba ba su yadda da wannan ba su ba su yadda da wannan aƙidar ba haka ai ba za a zauna lafiya ba don duk abin da yake addini ne yana buƙatar hujja jama'a ba haka ba ne yana buƙatar dalili a ina aka samo shi eh yanzu wannan watan da aka shiga da sunan watan maulidi watan maulidi watan maulidi in za ka shaƙe ɗan maulidi in za ka shaƙe shi ka sa mai bindiga ka ce masa ka bashi kwana uku ya kawo dalilin maulidi ingantacce guda ɗaya ko karbe shi wallahi ba zai kawo ba ba zai kawo ba to abin da ake so shine sai mu zo mu ce mu ahlus sunna sai mu ce ba ma maulidi amma maulidi abu ne mai kyau ana ana haka addini ai ba haka addini kuma yadda zaka gane cewa shi wannan maulidin ba addini bane yadda zaka fahimce shi shine yanzu arafa saboda addini ibada ce ranar arafa in ta zo ranar juma'a sai a daga ta maida ta asabar na sallan idi saboda ibada ce addini ne in ta zo ranar juma'a sai a daga ta maida ta asabar ana yin haka hawan daushe da yake ba addini ba ne in ya zo ranar juma'a sai a yi mai sai a daga shi a mai da shi asabar maulidi da yake ba addini ba ne in ya zo ranar juma'a sai a yi mai sai a daga shi a mai da shi asabar ba haka ba ne me yasa ake daga hawan daushe a mai da shi asabar saboda juma'an ƙwararren lokaci ne ba za a samu daman da za a raka shi da kyau ba to haka maulidi yake shi ma dalilin da yasa ake daga shi kenan saboda ƙwararren lokaci ne ba za a samu damar isasshen lokacin da za a zagaya 'yan mata 'yan banza su cashe shi yi rawa samari su rungumi 'yan mata ba za a samu isasshen lokaci ba ranar juma'a wannan shine iya dalili saboda ba addini bane ba addini bane eh dan inda addini ne to da ba wanda ya isa canza shi daga 12 ga watan Rabiul Awwal din nan kamar yadda Arafa ko yaushe ta faɗo ran tara ga watan Zulhijja ba wanda ya isa canza ta kamar yadda sallan Idi duk ko a ranar yaushe ta faɗo ranar ɗaya ga watan shawwal ko ranar goma ga watan zulhijja ba wanda ya isa ya canza inda a ce maulidi addini ne ko yaushe ta faɗo sha biyu ga rabiul awwal ko juma'a ne ba wanda ya isa ya canza ta amma saboda ba addini ba ne tana faɗowa da an lissafa ga za ta faɗo ran juma'a to za a ce da saikula a ce wannan kanan maulidi za a yi shi ne ranar asabar saboda me an ɗaga shi kaga tabbacin ba addini ba ne kenan tabbacin cewa ba addini ba ne dan in addini ne ba ya sa a matsar da shi yadda yake ba ba ya sa ba ba ya sa a matsar da shi daga inda yake ba eh kuma dama mu walus sunna abin da jima yana daure mana kai akan maulidin nan wai me yasa duk shekara in an tashi maulidi sai an yi na shehi yau kafin a yi na annabi gobe wannan ita ce abin da jima yana daure mana kai yau aka haifi shehi gobe aka haifi annabi kenan ko yaya kaga wannan ai ya kamata a bamu amsanta ya kamata a bamu amsanta kuma dan Allah maulidin nan in dai dan girman mutum ne yasa ake masa maulidi tsakani da Allah a wannan al'umma in ka cire annabi sai wa sai shehi sai wa sai abubakar ko dan Allah me yasa ba maulidin sayyidina abubakar daga abubakar sai wa sai sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali me yasa kaf sahabbai ba wanda yake da darajar da za a yi maulidin sa kaf ba wanda yake da darajar da za a yi maulidin sa sai Shehu Tijjani sai Inyasi sai Shehin Bauchi duk da mu kasa a jingina bauchi a jikin sunan ma mu wallahi kallon kaskanci muke yi ai jagoran shirka da bid'a a garin mu ka ai sai inda Allah yi Allah ka sauwake mana ai Allah karka kama mu da laifin wawaye jikin mu to yanzu wannan dan Allah ai ya kamata a yi mana tambaya a bamu amsa me yasa in an yi maulidin annabi ba za a yi na sabai ba tukunna kafin a zo kan na shehunai me yasa su sabai ba su darajar da za a yi maulidin su ne darajar su bata kai ba matsayin su bai kai ba ko su ba su yi ma al'umma bajintan da za a tuna da ranar haihuwar su bane ba su yi jarumtan da ya kai a sanya su a matsayin jaruman da za a tuna da ranar haihuwar su bane sai shehunai kuma ka ɗauki maulidin ma da ake yi da maulidin annabi da na shehunai don Allah wanne aka fi mutuntawa na shehunai eh na shehunai kuma yanzu maulidin ma ya haɗu da a bid'a da kuma fasikanci alfasha an taru da sunan maulidi amma mata suna cashewa suna rawa samari suna rungumansu a kan titi ana ɗauka ana yaɗawa kuma duk wannan wai ana yi ne dukansu wai sun fito ne kwansu da kwarkwatansu don su nuna ƙaunarsu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda manzan Allah tun yana raye ya tsine musu albarka an tattaro su an kawo su wai su ma sun zo a matsayin masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah irin waɗannan matan da manzan Allah ya ce in kun gan su il'anuhunna fa innahunna mal'unat ku tsine musu albarka dan dama la'anannu ne su tsinannu amma haka su da a fito a targado da su a fito da su su ma wai su zo sun zo su rakashe su nuna cewa su ma ga su masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi ana cutar da mu ana cutar da mu wallahi a jingina wannan badalan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan yan iskan a hada su da manzon Allah annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi ana cutar da mu ana cutar da mu wallahi Allah ya isa kuma wallahi wallahi ba za mu yafe ba ana cutar da mu ana cutar da mu kuma menene shehunan suna gani malaman nasu suna gani suna kallon duk abin da ake yi amma ba su hana ba ba su hana ba yanzu waɗannan 'yan iskan matan da suke yawo akan titi suna rawa don girman Allah ka kalle su kawai wannan ta zo ta kalle ka ta ce wallahi ita masoyiyar babanka ce kuma babanka ma yana santa don girman Allah in kana da mutunci kai dan mutunci ne ya zaka ji balle ta jingina kanta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma tana ikirarin cewa wai ita ce masoyiyar manzo Allah duk wanda bai fito inda take ba masoyin manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam wannan wani irin rayuwa ne dan Allah wani irin abu ne wannan kuma wannan abin don Allah an ɗauke shi a matsayin addini wai me yasa 'ya'yan talakawa ne kadai suke yi me bambancin su da ralin siyasa me marabansa bai da bambanci bai da bambanci saboda haka su 'ya'yan talakawa su ne za a kasa su akan titi su ɗauki hanya daga kobi su zagaya wunti su zagaya wallaga su yi ta can su zagaya ta can wajen su ta zagaye a rana su ‘ya'yan manya ‘ya'yan shewunai su su ya maulana ya sayidi su iya abin da suke yi shine idan rana ta yi zafi sai dan fito a motan sai dan zagaya ga to bari mu je mu ga ‘yan talakawan da muka bautar da su bari mu je mu ga ya suke eh mana abin da ake yi ba kenan sai fito dan zazzagaya ya ga ya wawaye suke yi sai koma gida sai koma gida ai in wannan al'amarin soyayyar manzon Allah ne na gaskiya to yanzu abin da ya kamata a yi a garin nan dai nan gidan shaidairu shi ya kamata a shiga a tattaro 'ya'yansa da jikokinsa duka a targaɗo su kowa a ba su kwamiti a ce kai jagoranci wannan ku kama kama daga can kai jagoranci waɗannan ku kama daga ta can wajen amma kuna ganin su a ciki suna zuwa duk hotuna da bidiyo sun da ake yaɗawa kuna ganin 'ya'yansu a ciki kuna ganin 'ya'yansu a ciki ba ma 'ya'yan gidan shayi ba waɗannan masu kira zuwa ga bidiya a garin nan ku nuna min maulidin da kuka taba ganin ana rali kuka ga Junaidu ko Abul Fatai ko Nasir Ado Musa a gaba suna jagoranta ku nuna min maulidin da aka yaka da Allah wannan maulidin inda gaske ne a fito mana ai ai ba na kalubalance shi Abul Fatai ai ana cikin maulidi ko sai na ganshi a facebook yana live wai yanzu ya zagaya ya dan fita a mota ya zagaya sai ga yanda ake yanda masoya manzo Allah suka fito yace ikon Allah ikon Allah in dai wannan abun soyayyar manzo Allah ne kai yaushe ka samu lokacin da zaka yi live a facebook ai kai ma ya kamata a ce kana can kana harrakawa ne kai ma amma shi yana gida yana cikin iyalansa yana kwance yana hutawa da haka da rana ta dan daga sai dan fita a mota ya dan zaga ya ce to bari mu je mu ga san yaya jahilai suke tunda ku wawaye ne kun fita rana to bari mu zo mu gan ku eh saboda haka da ya fita ya ji daɗin cewa dabbobi marasa hankali sun amsa kira to shikenan sai ya dawo sai ya hau facebook yana jinjina ma wawaye da suka fita in ya dan gama live ɗinsa na minti ashirin minti goma sai ya sauka kuma ya koma ya ci gaba da baccinsa can an jima sai ya sake fita ya sake zagayawa su kuma wawaye sun kasa ganewa sun ɗauka wani abin soyayyar annabi ce foki kenan duk wanda ya kai babba shi an yafe mai son manzo Allah haka ne ko ba ka ba duk wanda ya kai ya sayyidi ya kai ya maulana to shi an yafe mai son manzo Allah ne shi banda shi an yafe masa waɗanda za su fito son manzo Allah su ne 'ya'yan talakawa 'ya'yan talakawa a samu wata fitsararriya mara mutunci a ɗaura ta akan mota tana tafiya tana rawa tana waka wai ta yi mafarkin manzo Allah wai sunanta sayyada saboda iskanci da raina mutane da raina addinin Allah da raina manzon Allah da wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma cewa gwamnatin mu gwamnati ce ta kafirci ba ruwansu da addini ba ruwansu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sayyadancin in gaskiya ne me yasa ba a samu sayyida ba in daraja ake bi wajen samun sayyida ba a gidan shehi ya kamata a samu sayyida ba ai a gidan shehi ya kamata a samu sayyida matar shehi ita ya kamata a ganta a saman mota tana sayyida amma kowa a cikinsu ya ɓoye matansa da 'ya'yansa an samu wani muridi talaka talaka a ɗauke shi a ce kawo yarka a ɗora ta a saman a bayan motan itace an ɗora ta a saman zufiku tana yawo tana rawa tana shan rana ina ‘yan shehunai su darajar su bai kai su zama sayyada ba ina matan shehunai su darajar su bai kai su zama sayyada ba ba su da wannan darajar saboda an raina wa mutane hankali saboda an raina wa mutane hankali saboda haka in za a yi addini wallahi a yi shi da gaske in za a yi addini a yi shi da gaske to wai wannan badakalal da ake yi wai fa ita ce manufar cewa wai a haɗa kai tsakanin musulmai kar mu ce wannan abun ba addini ba ne mu tafi a haka kawai mu ba ma yi su suna yi amma kowa yana kan daidai ai ƙarya ne wannan ƙarya ne bai yiwa yanzu in ɗaga maka wannan abun in ce maka wani kala ne wannan ya ce baƙi ne wannan ya ce fari ne kuma in ce duka ɗaya ne a je a haka kai da kace fari ne kai daidai kai da kace baƙi ne kai daidai hankali zai kama wannan maganar hankali ba zai kama wannan maganar ba to yaushe za a tafi a ce wai ana magana ne akan addini wai a kawo abu kai ka ce kaza addini ne ni na ce ba addini bane amma kuma duka daidai muke kai dan Allah ya dai haka ka yayi ai dole ɗaya yana kan daidai ɗaya yana kan kuskure to in ana so a fahimci daidai ba cewa za a yi wannan ya daina sukan wannan ba cewa za a yi a zo a baje a zauna a tattauna a zo a zauna a tattauna idan aka zo aka zauna aka tattauna to sai a gano wane ne yake kan daidai wane ne yake kan bata amma ba wai cewa za a yi wai kowa ya shiru a nan naɗa hannu kawai a tafi akan daidai ba wannan ba shi ne daidai ba Allah subhanahu wataala ya sa mu dace saboda haka mu in mutum ya yi zunubi karamin zunubi to ba mu kafirta shi eh amma wanda ya kafirci wanda ya kafirci to wannan kan za mu ce masa kafiri ko ya mutu ko ya dai wannan ya rage nashi abinda za a ce shine a kira mutane mutane su daina kafirci ba cewa za a yi ku daina ce mutane kafirai ba duk wanda bai yi kafirci ba ba ruwanmu da shi ba za mu taba shi ba amma duk wanda ya kafirci ko waye shi wallahi za mu ce masa kafiri ko ya mutu ko ya yi rai ya rage nashi ko ya mutu ko ya yi rai wannan ya rage nashi saboda ka duk wanda baya so a kira shi kafiri kai kar yayi kafirci mu yanzu da bamu kafirci mun ji tsoron a ci mun ji tsoron muna cewa kada kafirta musulmai saboda mun san mu ba mu kafirci ko ka ki Allah ba kai saka kira mu kafirai ba sai dai kai fada saboda kada naka kafircin saboda kada naka kafircin amma abin da kuke kai da yawa mun bujiro da su hujjoji ingantattu mun ce kafirci ne kuma sun kasa kare kansu Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya fi mana sallallahu wasallam baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu